أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ما ملكت أيمانكم من فتاواتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعد فانكهوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف مهصنات غير مسافحات ولا متكزات أقدام فإذا هصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المهصنات ما على المهصنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم Allah ya ce wa mallam ya staɗi minkum ɗaunan an yanki halmusanati wanda daga cikinku ba zai iya auren wato bai da wadata ya auri ya ba almu'minati wato mumina ko famin ma ma malakat aimanukum to ya auri wacce damarsa ta mallaka min fatayatikum almu'minat wato daga cikin ku yangunku mu'minai wallahu a'lam bi imanikum ubangiji shine mafi sani ga imaninku faktafu bi zawahirihi ko in an boye Allah ya san abin da yake boye a ba'dukum min ba'din sashin ku zuwa ga sashi أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاهن مسلمين سوكما مسلمين كركوي كاما فلا تستنكفوا من نكاهن كركوي كاما aurensu fankihu hunna amma in za ku aure su ku aure su bi izini ahalihinna ai da izinin wato waliyansu shine mawalihinna waliyansu wa atuhunna duhunna ujurahunna ku ba su kuma sadakinsu bil ma'rufin ga abin da yake a bayyane min ghairi madalin wala naqasin kar ku cuce su kuma kar ku tauye in an yanka muku sadakin musanatin ghaira musafihatin wala muttaqizati aqdam muhsanatin ghaira musafihatin wato wacce suka kame kansu ita ce al'afa'if ko wanda suka kame kansu kenan ghaira musafihatin ba wacce take yin zina aizaniyatin jaharan take zina a bayyana ba wala mutakizati aqdam ba kuma wacce aka ɓoye ta aka rike ta ana kwantawa da ita a ɓoye ba ko su ne akhlaqu yaznuna bihinna sirran kenan fa idza husinna idan kuka aure su fa in ataina bi fahishatin in suka zo da wata alfasha ita ce zinan ba alaihin da nisfu ma alal musinati to shikenan sai a bata rabon abinda za a bawa ita a su ƴaƴaye waɗanda ba ku yangu ba in suka yi zina kenan min al'azabi wato hukuncin da za a musu zai zama rabin abin da za a yi wa ‘ya'yaye a fayajlidani hamsina za a musu bulala hamsin wa ya gharibani wa ya rabinna nisfan a sanati sannan kuma wato su bar gari rabin shekara wannan a shi ne misali na ɗa da na bawa kenan in bawa ne bulalar da za a mata hamsin sannan maimakon wancan da za a sa su tafi shekara guda wannan rabin shekara ne duk da shi wancan kaga an riga an nusance ta ma gabaki daya maganar aya zalikan nikahul mamlukat inda adamin dauli wannan bayani da ubangiji madaukakin sarki ke yi ga wanda ba shi da iko na samun wancan kuɗi ya auri ya yake auren ku yanga liman kafal anata ai yana jin tsoro yana da sha'awa yana jin tsoro kar ya zina ko a saboda in yayi li'anna sababu ha bil hadd fi dunya wa uqubatu fil akhirati saboda in ayayi in an kama shi da shaidu za a mar haddi a nan a duniya a lahira kuma tana daga cikin sababi na samun wato ukuba shiga ukubar Allah wa an tanziru da za ku yi haƙuri khairun lakum shi ya fi alkhairi a gare ku wallahu gafurun rahimun ubangiji mai gafara ne rahimun kuma ubangiji mai jin ƙai ne shi ko sai ya ce mai يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله منفر الله itace abin da yake so a gare ku liyubayyana lakum shine aisha rayu addinakum ya gaya muku ka'idoji na addininku wa masalih amrikum da kuma maslaha na al'amarinku wa ya biyakum sunanan lazina min qablikum kuma ya shiryar da ku hanyar waɗanda suka wuce kafin ku ku zo min al'ambiya'i daga annabawa fitta halili wata harimi fatattabi'uhum wajen halattawa da haramtawa to sai ku koyi da waɗancan annabawa da kuma mutanen kirki da suka wuce kafin zuwanku wa tuba alaikum kuma ubangiji ya yafe muku wa yarji'u bikum an ma'asiyati illati kuntum alaiha ila da'atihi shi da ubangiji ya dawo da hankalinku wajen kar ku saba mishi sannan kuma ya ƙara ɗora ku akan hanya wacce ta dace ta yi masa biyayya wallahu alimun bikum ubangiji ya fi kowa sanin ku hakimun kuma ubangiji gwani ne fi ma dabbarahu lakum wajen yadda yake gwargwaje ayyukansa a gare ku na'am
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima wallahu yuridu manufar ubangiji kuma dai yatuba alaikum ya karbi tubanku ma'ana ya yafe muku karahu liyubna alaihi wato ya maimaita wannan aya domin a yi gini a kanta kusan magana tana da mahimmanci wa wahalar lazina ya tabi una shahawati su kuma waɗanda suke so ku bi sha'awa-sha'awansu da yadda suke tsara muku kuma yahudu wa nasara su ne yahudawa da nasarawa ko almahabusu awil zunnati ko kuma waɗancan da suke katangewa ko kuma a waɗanda suke so aya a yi zinar an tamilu mailan aziman su karkatar da ku karkata anil haƙƙi an ta'adilu anil haƙƙi birtikabi ma hurrima alaikum fatakunu mitlahum su karkatar da ku Dan ku harewa abin da aka haramta muku saboda ku zama kamar su shine Allah subhanahu wataala ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima na'am يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يكفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله ubangiji kuma yana so ka gani ya maimaita shi so uku ko yana ta maimaita yuridu Allah li yubayyana lakum wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una shahawati wallahu yuridu Allah an yukaffifa ankum manufar Allah a kanku ya sauƙaƙe muku ko ya zama an samu sauƙi na mai na hukunci na addini wa kulikar insanu sai dai Allah ya sani shi da kanshi an halicci mutum da ifan yana da rauni mutum mai rauni ne shi la yasbiru ba zai taɓa yin haƙuri ba anin nisa'i gabaran kallon mata wasu hawati da yin sha'awa Allah ya riga ya san haka to sai kuma a nemi katanga a yi ta sawa tun daga Allah da kansa ya ce wa kulika insanu da ifan an halicci mutum yana da rauni la yasbiru anin nisa'i wa shahawati ba zai taba yin hakuri daga sha'anin mata ba ko ba zai taba yin hakuri daga sha'anin sha'awa ba to kaga dole a nemi protection da abin da zai kare mutum kuma ga barin fadawa to kuma dole sai ya nema wannan kuma sai a yi ta bincike a nemi malamai cikin gari
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا يا كواندك كي إيمان لا تقتلوا لا تأكلوا أموالكم كركوا تدوكيوينكم bainakum a tsakaninku bil batili ko ka cinye dukiyar mutum ka kwace ta ko riba ko haram shine bil harami fi shar'i kan riba wal gasmi kaman cin riba ko kuma kwace gasmi karfi da yaji illa sai dai lakin an takuna tijaratan sai dai akwai siyayya tsakaninku ko kuna al'amwala amwalar tijara a ce an yi haɗa kamfani ne alshirkatu ja'izatun kamfani a musulunci halak ne ba a haramta shi ba ka kawo kudinka wannan ya kawo kudin shi ku haɗa kamfani idan an samu riba ka ba shi riba shi ka ɗauki taka ku ajiye wa uwar kuɗi nata a gefe saboda maganan asara domin an tana iya faɗowa ko hausa suna cewa hannun da ya kirga riba wata ran shi zai kirga asara eh an tararin bainakum wanda kuka yi wato yarjejeniya a tsakaninku biɗibi nafsin lakum an ta'akuluha ka yarda ya yarda ka ci ya ci ko wala taqtulu anfusakum kuma kar ku kashe kanku duk abin da zai sa ka kashe kanka kar ka yi ka hau gidan sama ka fado kar ka hau ka fado in ka fado za ka mutu Allah ce kar ka kashe kanka ka sha a a guba ka san in ka sha za ka mutu kar ka sha duk abin da zai sa ka kashe kanka kar ka yi wannan abin birtikabi ma yu'addi ila hilakiha ayyan kana fid dunya aw al-akhirah aw al-akhirati bi qarinatin duk abin da zai zamanto ya zama sanadi na mutum ya kashe kanshi to karka yadda ka je kusa da wannan abu da ka gan shi ka gudu ka buya sai dai in mutuwar ta same ka to baka da yadda za ka yi inna Allah ubangiji lalle shi kana halin kasancewar ubangiji bikum a gare ku rahiman mai gafara ne fi man ihila kuma an zalika ya hana ku a ce mutum ya kashe kanshi to wannan kafa ana ba da labarin wani yaro shekaran jiya ya kashe baban shi me yasa ya kashe baban shi wai baban yana da kuɗi irin wannan da annoba ta zamani Allah ka mana ta sai ɗauki kuɗi dubu ɗari da dubu goma ya ba wasu akan su kashe baban shi in sun kashe baban shi kuma ya ci gado kaga ya yi tallar ruwa da damuna ba mai siya ko ba haka ba ne ya manta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala cewa fala mirasa liman qatala mawrisahu amdan fala mirasa lahu bai da gadon in uban ya bar fan taɓa sama shi ba shi da gado kuma kasan jini hadari ne yana ganin kamar cewa ba za a gane shi ne sanadin cewa a kashe uban ba idan ba ku manta ba sanadin suratul baqarati ai wasu ne suka kashe dan uwansu don su ci gado ko ba haka ba wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون سورة البقرة sun kashe ɗan uwansu za su ci gado suka zo suna ta hayaniya a cikin garin misra aka ce aje wajen annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wasalam sun manta yana magana da Allah Allah zai gaya mishi akai ba su ci gado ba daga ƙarshe an yanka saniyar mun ba da kissa an da ke mamacin da sashin da ubangiji annabi musa umarni daga jikin saniyar a da ke shi mamacin kawai sai tashi wa ya kashe ka ya ce da wane da wane da wane da wane da wane ce to ba ku da gado saboda haka shi gado na Allah ne in Allah ya sa mahaifinka ya mutu ya bar gado to shi kenan kaɗan ne ko da yawa nemi ubangiji ya sa masa albarka in bai ma bari ba to ba matsala nema a wajen Allah shi ma Allah ya bashi Allahn da ya bashi yana nan har yanzu shine Allah kuma mai badawa so da ka nema a wajen Allah nema a wajen Allah idan ka nema a wajen Allah to sai ubangiji ya baka domin ubangiji shi ke bayarwa to wannan yaro ya ba da naira dubu ɗari da dubu goma manufashi ya ci gadon uban falamira salah ba shi da gadon uban allah kiyaye mu sai ya ce mi ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك أدوانا وظلما واو الأدف مجرى السنة فيها نيتاني وما يفعل ذلك دون دي أيكة ونن أبن دا أكحنا أي ما نهى عنه أبن دا أكحنا أدوانا دموش قونا دا إلي وظلما دا ظالمتي fasafa muslihi narin Allah ce za mu sa shi a wuta wutar kuma za ta zama mai ƙona shi wa kana zalika ala Allah yasiran wannan mai sauki ne a wajen Allah mutum ya saba mishi Allah kuma ya ƙona shi wannan hayyinan shi yafi komai sauki a wajen Allah na'am
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
إن تجتنبوا الكبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا أيها الناس idan kuka nisanta ya ku taron mutane ka ba'ira ma tunhauna anhu manya-manyan zunubai wanda aka hana ku ku yi wa hiya ma warada alaiha wa'idun shine wanda aka rawaito aka ce in an yi za a yi wa mutum azaba kalqatli kaman kisa wa zina kaman zina wa sarqati kaman sata wa an ibn abbas ya zo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yardar allah ta tabbata ga abdullahi da abbasun gaba ɗayansu hiya ila sab'atin mi'atin aqrab wato ita kaba'ira ta kai kusan ɗai ɗai ɗai ɗai hawan hawa kusan ɗari bakwai nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ya ce sai mu gafarta muku ma'ana mu kankare muku ƙanana ƙananan ƴan tuɓa-tuɓai as-sagha'ira bi ta'ati wato shine dalilin da yasa ake so a yawaita nawafilul khairati ita ubangiji madaukakin sarki yana so mutum in an ce a yi a yi in an ce a bari a bari Allah yana so ya ce a yi a yi ya ce a bari a bari sannan kuma in aka zo kuma da nawafilul khairati to aiki kuma yana cika shine ma'ana yawan istighfari da yawa salatin annabi da yawa zikirin Allah da yawa sauran tasbihai da yawa yawan sallah wanda da kilikun mudukalan kariman ya ce ubangiji maɗaukakin sarki zai sa ku zai shigar da ku shigarwa mai girma huwal jannatu ita ce aljanna na'am ولا تتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'din lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alu Allah min fadlihi inna Allah kana bikulli shay'in alima wala tatamannaw ma faddala Allah bihi kar ku dinga alfahari da falala da ubangiji madaukakin sarki ya yi muku ba a dukun min ba'din sashinku zuwa ga sashi min jihati duniya aw dini ta bangaren addini ne ko bangaren duniya la'alla yu'addi ila tahasudi wa tabagudi Allah ya ce in kuka cika yawan yin haka to za a fada hasada da kuma kiyayya tsakanin juna idan aka yawaita yin alfahari to yana zama ana samun hasada ana kuma samun kiyayya tsakanin juna lirijali ga mazaje nasibun suna da lada min maktasabu ga abin da suka aikata ubangiji zai ba su lada ai bi sababi ma amilu min aljihadi wa ghairi in sun yi jihadi Allah zai ba su lada in sun yi wani aiki ma Allah zai ba su lada walin nisa'i mata ma haka nasibun suna da lada min maktasabna ga abin da suka yi aiki min ta'ati na biyayya bi azwajihinna ga mazajensu hifzi furujihinna da kiyaye farjikansu ga wasu mazaje wannan aya ta sauka ne nazalat lamma qalat ummu salma laitana kunna rijalan fanujahidna wa kana lana mithlu ajalin rijali tace da ma mu zama kaman mazaje mana da ma mu mazaje ne mana mu yi jihadi mu samu irin kwatankwacin abin da maza suke samu na daga lada ko ɗaukaka ko sharafi sai annabi alaihi salatu wassalamu Allah ce ka gaya musu cewa lirijali nasibun min maktasabu wani nisa'i nasibun min maktasabna ko was'alullaha min fadli ku roƙi falalar ubangiji maɗaukakin sarki inna Allah ubangiji ya kasance kana bi kulli shay'in aliman masani ne ga dukkan komai ba abinda Allah bai sani ba na'am wa li kulli والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل كون ɗaya daga cikinku min rijali wan nisa'i wato anan sai nuna maka walikullin ita kullun kulliya ce kaga sai haɗo mazan da matan gaba ɗaya ja'alna ma'aliya ubangiji ya sanya ko usbatun yu'duna wasu jama'a wanda za ku ba su mimma tarakal walidani wal aqrabuna wato shine kaman gado kenan a lahum min al mali za ku ba su daga dukiya wallazina aqadat aymanukum da wanda kuka yi rantsuwa wato kuke da alkawari tsakaninku da su an yi rantsuwa su ne a lokacin akwai hulafa wa alhulafa allazina ahadtum muhum fil jahiliyati ala nasri wal irsi akan yi alkawari a ce ba za mu yadda a yaƙe ku ba sannan kuma tsakaninmu da ku akwai gado kafin a zo a nusance ta a dawo maganar gado ‘ya'ya mata da ‘yan uwa da iyaye da abin da ya kama da haka a fa'atuhum Allah ya ce ku ba su al'ana yanzu nasibahum shine rabansu ko min almirasi na daga gado wa huwa sudusu shine kashi ɗaya a cikin shida inna Allah kana ala kulli shay'in shahida ubangiji mai shaidawa ne akan dukkan komai Allah yana gallansa ya sani ko ai muddali'an wa min halukum ubangiji ya san komai duk halin da kuke ciki wa haza mansukun amma wannan an riga an nusance ta da cewa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din ila sai ya ce ni
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ بما حفظ الله واللاتي تكافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال مزاج قوامون أي مسلطون على النساء يؤدبونهن ويأخذون على أيديهن مزاجي suna da ƙarfi akan mata su ladattar da su ‘ya'yanka ne ko matarka ce ko kuma a yi riko da hannunsu da zuwa koya musu ibada da sanin addini da Allah bima faddara Allahu ba'adakum ala ba'din sai da abinda ubangiji ya fifita tsakanin sashi zuwa ga sashi bi tafdilihi lahum alaihin bil ilmi farko ilmi wal aqli da hankali wal wilayati da jibintan al'amari na wilaya wa ghairi zalik da wani wannan arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i kaga anan an dora maza gaba daya kan mata وبما أنفقوا عليهن من أموالهم kuma saboda ciyarwa da mazan suke zuwa su sha wahala wani sana'ar sadako ne wani sana'ar sa tuka mota ne wani sana'ar sa a noma ne wani sana'ar sa zama a ofis ne haka dai matsayi matsayi matsayi matsayi to kowanne ne sunan sana'a sana'a kuma kamar yadda muka samu faɗi ita sana'a arziki ba ba a jikinta yake ba arziki na Allah ne da yawa wanda yake ganin wani ya samu kuɗi a sana'ar da ake yin kuɗi in ya je fada sana'ar sai kuɗin sai narki saboda rabon shi baya wajen arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i a bima fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ko ce ba ne fassalihatu minhunna amma wacce take ta gari daga cikinsu qanitatun mai kaskantar da kai mace mai bin miji ardiatun li azwajihinna mai kaskantar da kai ma'abociyar ladabi da biyayya a wajen mijinta hafizatun lil ghaibi wacce kuma da zamanta a gida da fitarta anguwa da tafiyarta wani gari duk ɗaya ne wato ba za a taɓa yin shakka a zuciyarka cewa za ta je ta aikata wani aiki na asha ba shi ta ce hafi za tu lilgaibi li furujihinna wa ghairihinna fi ghaibati azwajihinna ko bima hafizahunna Allah da abin da ubangiji madaukakin sarki ya kiyaye su da su ya kiyaye su da shi shine wasiya da aka yi musu akan me akan zama da mazajensu don Allah ba a zargin mata zargi yana bata aure duka yana bata aure ba a zargin mata an ka auri mata aure ta kawai don Allah shikenan za na anguwa an kana da kudin mota ba ta in ba ka da shi ka ce Allah kiyar hanya in an ga agwaluba a siyo min واللاتي تكافون نشوزهن فإذوهن وهجروهن في المضاجع واللاتي وتشكما تكافون نشوزهن أكي جنس وما كرتي برنا فإذوهن تأمس وأذي أجامس كن وانت إيه irin wannan dinki da kike dinkawa kike fita anguwa ba ɗinki ba ne na matan aure su fita da shi anguwa ɗinki ne da za ki ɗinka ki zauna a gida a gidan ma a ɗaki a ɗakin ma ke da mijinki irin dires ɗin nan wance da kike ba dires ba ne da za ki a waje wallati ta kafu na nushuzahunna ko wasu irin ɗabi'u dai wanda ba su dace ba sai a janyo hankalinta fa'izuhunna a ja hankalinta in taƙi wajiruhunna fil madaji'i an mata nasiha akan laifuffukan da take a gida ko a waje taƙi to wajiruhunna fil madaji'i sai a ƙaurace mata a wajen kwanciya kaga mataki na nawa kenan na biyu an yi wazi sai maganan ƙauracewa العزل إلى الفراش آخر إن ظهرت النشوز تاكي تنا شي غبا da taurin kai to a ƙaurace mata mataki na biyu sai mataki na uku wadribuhunna a dake ta to amma wani irin duka darban ghaira mubarrahin in lam yarji'inna bil hijran idan ta gidawo da hankalinta da tunaninta bayan an yi wa'azi bayan an ƙaurace mata to sai a dake ta amma dukan da ba zai cutar da ita ba shi ne aka ce ka kama gefen rigarka ka dake ta da shi to amin wannan aya ta sauka ne akwai wani mutum a madina shi wannan mutumi a madina yake sa'id ibn rabi ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen madina wanda suka yi saura wata rana kawai matarsa wuyayi natu sai ta masa abin nan ta nuna masa kaman irin halayensu na mata ai da ya same ta ya gaura mata wani mari sai da ta yanke jiki ta faɗi wala ɗamaha ya gaura mata mari shi ne aka kawo kes ɗin gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ayan nan ta sauka ake faɗin الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظهن الله an gama faɗi musu an ba da condition ɗaya biyu na ukun aka ce to dukan can da aka yi ba irin dukan za a yi wa mata ba wani irin duka za a mata a kama gefen riga sai a da keta da shi wanda ba zai cutar da ita ba fa ina da alakum an kuma suka dawo ga wancan mataki na ɗaya an mata wa'azi wahajiru wanda an ƙaurace mata duk ya shiga jikinta fa in ada'anakum fi ma yuraddu minhunna abinda kuke so su yi sun yi fala taftagu alaihinna sabilan to kar kuma ku ce za ku musu duka dariqan ila darbihinna zulman kar ku ce za ku dake su dan zalunci inna allaha kana aliyan kabiran ubangiji shine sama ga kowa ko kana aliyan kabiran yana sama da kowa a wajen girma fa hazaruhu ku ji tsoron ubangiji ayu aqibakum ya muku uquba in zalamtumuhunna idan kuka zalunce su sai ya ce ni wa in kuntum shiraqa bainima fab'athu hakaman min ahlihi فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
wa in kiftum shiqaqa bainihima فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليا عليما خبيرا to shi kenan an yi waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba a samu mafita ba kuma shi mijin yana son zama da matar ko amma an yi wa'azi an ƙarace mata an da ke ta dukan da shari'a ta yadda da shi ba dukan da za a ba ta kashi ba ko a kukkumbura mata fuska ba irin wannan dukan ba to sai a ce sai Allah ya ce abinda za a yi a kuma a a a a mataki na nawa kenan mataki na hudu ko ana ci gaba da sabani in kuka ji tsoro shine wa in kiftum ar alimtum shiqaqa sabanin ya ci gaba shine kilafa bainakuma ai bainal zawjaini sabani ya ci gaba fasu alaihi ma biridahu ma hakaman rajulan adilan wani mutum ne mutumin kirki a anguwa an yadda da shi ko wani mutum ne mutumin kirki a cikin zuri'atta da ɓangarenka da ɓangarenta wakilinka ko waliyinta min ahalihi wa hakaman min ahaliha a kawo mutum ɗaya daga ɓangarenta ko wasu jama'a ko kuma kai ma wasu daga ɓangarenta sai a haɗu to idan aka haɗu sai a magana sai a faɗa ta min kaza ta min kaza ta min kaza ta min kaza ta min kaza idan mutanen kirki ne in yurida ayil hakamani islahan an suna son sulhu to sai ce kai ki sake mishi idan kuma aka fahimci dukkan abubuwan gabaki daya laifukan ya fi taruwa a bangaren namijin shikenan sai a yi nasiha cikin hikima a gaban matar sai kuma ce to ki ba mu guri idan ta ba mu guri to shi kenan sai a haura sama abinda ya sa maya nasiya cikin hikima ta san an ba shi laifinsa na farko na biyu amma kar a ci masa mutunci a gabanta don ba haka ba in ta koma sai ta rena shi amma da ta ba da guri to shi kenan ku kuma waliyai sai a fito a mutum a gaya mishi gaskiya a jamar kunne kar ka sake kar ka sake bayan ita an sallame ta ta haƙura tunda ita tana son mijinta shi ma mijin yana son matar shi to shikenan in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma ubangiji zai zai ba su dacewa za su dace ai bainar zaujaini tsakanin mijin da matar ko ayuqaddirhuma huma ala ta'ati min islahin aw firaqin ko kuma waɗannan mutanen kirki bangaren shi da bangaren ta sai suka zauna sai aka gane cewa to ai wannan auren ma ba zai mayu ba saboda hujjoji na arabu saboda ganin tsayawar matan da tsayawar mijin shi kenan sai a zo maganar rabuwa sai a rabu lafiya kalau ko wajen sulhu ko kuma wajen rabuwa Allah kana aliman bi kulli shay'in ubangiji masani ne ga dukkan komai kabiran kuma ubangiji ya san abin da yake boye bayan abin da yake bayyane ubangiji ya san abin da yake boye zai kuma ba mutum labarin abubuwan da ya aikata ilbawaɗi ne kan zawahir kenan kabiran aliman bi kulli shay'in zahiran wa batinan kabiran a boye ya sani zai ba da labari kuma a fili sai ya ce ni
والمساكين والجار من القربى والجار
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فكورا وأبدوا الله كبوتا وألا شكري وأبدوا الله كبوتا وألا وحده شكري ولا تشركوا به شيئا كركو هذا شيء وني شيئا كويا يا يجي وأحسنوا بالوالدين كوتتا وإيا ينكو إحسانا كوتتا برا ولين الجانب ku kyautata musu kuma wato ku sauƙaƙa a mu'amalarku tsakaninku da su ku zama sanyin ido ga iyayenku wa bizir ƙurba sannan kuma wanda yake kusa ayar ƙarabati ko mafi kusa da kai ka kyautata mishi ku zauna lafiya waliyatama da marayu wal masakini da zuba hannu wal jari zul qurba da makaucinka ayil qaribi minka fil jari aw in nasabi dan uwanka ne wannan na nasaba uba daya ko uwa daya ko uba daya ko uwa daya ko kuma a makocinka ne a gida to shi ma ka kyautata mishi wajari zulkurba kenan ko kuma makocinka a kasuwa waljari junubi da makocinka wanda yake yayi nisa da kai alba'aidu minka fil jari aw nasmi dan uwanka ne amma gidansa yana da nisa makota makwabtakan ku tsakani akwai nisa ko kuma dan uwanka na nasaba wanda yake da nisa da kai shi ma ka kyautata mishi wasahibi biljambi da kuma wato makoci wanda kuka haɗu wajen tafiya a mota ko a mashin ko a ƙafa ko a sana'ar dai wakila aka ce a shi sahibi biljambi ana nufin mata ne ita ma tana kusa da kai ka kyautata mata wa ministabeli haka wanda yake kan hanya tafiya guzurinsa ya yanke mishi shi ma ka kyautata mishi ko almunkadi fi safarihi kenan wa ma malakat aymanukum min al-arqa'i da abinda dama ku ta mallaka na daga kuyangu wuya kenan su ma ku kyautata musu inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan ubangiji bai bar bai kaunar wanda yake ji da kai ai mutakabbiran kenan ko wato wannan abin da yake sa duk ai a cutar da waɗannan ganin kai shi kuma ganin kai a babi na sufanci a azamu aiban shi ya fi komai aibu a sufanci a sufanci ganin kai shi ne azamu aiban sau haka Allah ce bai san mutakabbiranci fakuran alam nasi bima utiya ko kuma mutum ya zamanto mai alfahari da irin abinda Allah ya bashi na dukiya na duniya bayan ubangiji shi ya ga dama ya bashi sau da haka waɗannan da Allah ya lissafo su bayan shi kaɗai a bauta mishi shine dama farko sai iyaye iyaye dinnan mun faɗa ba mu sake faɗi mafi yawancin mutane a inda suke barin albarka rashin kyautata wa iyayensu ko ba ka da abin da za ka ba uba ko ba ka da abin da za ka ba uwa to ya zamanto da sun ganka su farin ciki akwai magana mai kyau suna jin tausayinka kana jin tausayinsu ya zama akwai kyakkyawar fahimta tsakaninka da su ko haka kuma makoci a addini makwaci a kasuwa makwacin da Allah hada kuma ba ma addinin ku ɗaya ba shi ma ka kyautata mishi annabi alaihi salatu wassalamu waɗanda ba addinin su ɗaya da shi ba su suka sa masa suna aminullahi saboda kyakkyawar ɗabi'a shi da sauƙin halin shi da ɗaukansu a matsayinsu na mutane mutum da ɗaukansu a matsayinsu na mutane sai mata mafi yawancin abubuwan da ke sa aure ke mutuwa ita matar akwai laifi ɓangarenta shi ma mijin akwai laifi a ɓangaren shi duka kowa na da irin nashi laifin kuma in an zauna aka zuba laifukan a ture za a ga nawa ne ne ya fi nawa ne ne kuma ga sanadin da auren ya zamanto ya mutu amma a yi haƙuri shi ya fi wasbir inna Allah ma'as sabirin wuya wanda a yanzu sun zamanto kusan sun karanta musamman mutanen ku yangu ganin su bayi ne karka ki kyautata musu to ai bayan Allah ne sai Allah ya sanya su a ƙarƙashinka su ma ka kyautata musu ko so da haka Allah ce inna Allah la yuhibbu kull inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakuran sallallahu alaihi wasallam